إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan safiya ta asabar 22 ga watan ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 22 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Wuseto a cikin birnin Abuja. A tafsirin iyaye mata masu albarka cikin wannan shekara a yau insha Allah za mu darasi na goma sha tara. In ba manta ba muna karatu cikin suratu Taha inda muka cike da ƙarshen aya ta ɗari da talatin daidai a darasinmu na ƙarshe. Da haka yanzu za mu tashi farkon aya ta ɗari da talatin da ɗaya. wato faɗin Allah maɗaukakin sarki wala ta muddanna ainihka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya me Allah yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا
Ubangiji yana umartar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da al'ummar sa baki da yace wala tamuddanna ainaika kada ka mika idandunanka ma'ana ta fuskar kallo da sa rai da kwadayi ila ma matta'ana bihi zuwa ga abin da muka jiyar da su daɗi da shi azwajan na mataye minhum daga cikinsu zaharatul hayati duniya don morewar rayuwar duniya ma'ana wannan ayar duk da tana magana ne akan kada ka kalli cewa wani Allah ya masa kaza wani Allah ya masa kaza wani Allah ya masa kaza kai ma kai burin ka kamo shi ta wannan fuska wannan shine sakon da ayat take dauka to amma sai Allah madaukakin sarki yayi amfani da me yayi amfani da mata ma'ana karka ga wane yana da mata iri kaza wane yana da mata iri kaza kai kuma ka raina taka kai ma ka rinka hankoro na sai ka samu irin wannan to amma malamai suka ce hakan bai takaita kadai a cikin mata ba me yasa aka yi amfani da mata na farko don girmamawa ƙololuwar morewar rayuwar duniya da ɗa namiji yake samu bayan duk ya samu komai shine ya samu matar da hankalinsa zai rinka kwanciya da ita idan fafutukar neman kuɗi ake nan ake so a kai in mulki nema nan ake so a kai da aka mace a wajen ɗa namiji ita ce ƙarshen jin daɗin rayuwar duniya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ad-dunya kulluha mata duniya dukkaninta kayan alatu ne dukkaninta abin jin daɗi ne amma wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah fiyayyen abin jin daɗin rayuwar duniya da mutum zai samu shine Allah ya azurta shi da mace ta gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man idza nazarta ilaiha sarratka wacce in ka kalle ta za ta faranta ma rai wa iza amartaha ata'atka wacce in kai mata umarni za ta bi umarninka wa iza ghibta anha kuma in baka tare da ita hafazatka za ta tsare maka mutuncinka fi nafsiha wa malika a kankin kanta da kuma dukiyarka to da haka Allah subhanahu wataala a takaice yana so ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama ne kada ka cika zuciyarka da burin samun abin duniya ba wai don ba a son abin duniyan ba sai don shi abin duniya burinka baya baka shi shi abu ne muƙaddari Allah ya riga ya shirya wa kowa abin da zai samu a duniyan nan da ka zafin neman ka ba shi yake baka ba kuma rashin neman ka baya hana ka abin da Allah ya kaddara za ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce arzikinku yana neman ku sama da yadda ajalinku yake neman ku duk wani dan adam kullun ajalinsa neman sa yake yi ma'ana ranar da Allah ya ɗiban maka za ka mutu da sababin mutuwar taka da lokacin mutuwar da inda za ka mutu kullum neman ka yake to amma ba za ku haɗu ba sai lokacin ya yi to yadda ka san ajalinka yana neman ka kuma ba makawa sai kun haɗu to arzikinka ya fi neman ka sama da haka idan Allah ya kaddar za ka samu kaza ko za ki samu kaza to wannan abu kaza ɗin fa kullum neman ki yake sai dai ba za ku haɗu ba sai lokacin da Allah ya ƙaddara haɗuwar sai a inda Allah ya ƙaddara haɗuwar da haka zafin neman ki baya sa ki samu rabon da ba naki ba ko baya sa ki samu rabon ki lokacin samun bai yi ba me hikimar faɗar wannan malamai suka ce saboda kololuwar abin da yake wahal da ɗan adam a duniya shine zafin nema son sai na samu abu kaza a nan da yawan mutane suke rasa imaninsu wani garin neman kuɗi zai rasa imaninsa wani garin neman mulki zai rasa imaninsa wata garin neman miji za ta rasa imaninta sawa'an tana da shi ko don ta samu ko kuma tana da shi don ta rike da yawan matan da suka shiga harkar bokance-bokance da tsaface-tsaface kila don ta mallaki miji don ya zama ita kaɗai ake kulawa kaga wannan ba ƙaramar asara ba ce da ka dai zilamar neman abin duniya abu ne wanda yake kai mutum zuwa ga halaka sau da dama kuma sannan aibi da illa ta biyu shine duk lokacin da mutum kullum burinsa sai na samu kaza sai na samu kaza wane yana da shi ni bani da shi to wannan ba zai taba saka godewa Allah ba saboda kullum gani kake kai Allah bai ma ba tunda bai baka wannan din da kake so ba tare da cewa Allah ya baka wasu abubuwan da yawa wannan ne bai baka ba to ya kamata ka bi a hankali ka kalli wani wanda bai kai ka ba shi cikin abu goma da yake nema takwas bai samu ba bi ya samu kai kwa cikin goma da kake nema la'alla ka samu takwas bi ne baka samu ba to kaga sai ka gode wa Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tanzuru ila man huwa fawqakum وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم kar ku rinka kallon wanda ya fi ku kullun ku rinka kallon kuma wanda kuka fi domin duk lokacin da kake kallon wanda ya fi ka ai ya fi ni kaza shi yana da kaza ba ni da shi shi ya samu kaza ni ban samu ba to ba za ka gode wa Allah ba amma lokacin da kake kallon waye kasa da kai kai kana da kaza shi ba shi da shi kai ka samu kaza shi bai samu ba wannan sai sa ka gode wa Allah kai ma ka rinka ganin ai ka wasu da yawa to wannan shine dai a dunkule sakon da wannan aya take isar mana wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fi daidai da fadin Allah madaukakin sarki wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim la tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin Allah ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad atainaka sab'an min al-masani mun baka sura mai ayoyi guda bakwai daga cikin alqur'ani ita ce suratul fatiha wanda manzo Allah ya ce a cikin duk littattafan da Allah ya taba saukarwa ya ba wani annabi ba a taba samun sura irin fatiha ba ranar da Allah madaukakin sarki zai aiko da manzo Allah suratul fatiha kamar yadda ya zo a hadisi a Madina annabi yana zaune kawai sai aka ji wata ƙara a sama kamar irin an buɗe get ɗin nan irin get ɗin da ya daɗe ba a buɗe ba in an buɗe shi za ku ji yayi wata iriyar ƙara duk sahabbai suka ɗaga kai kuma ba su ga komai ba sai manzo Allah ya ce kun san me ya faru suka ce a'a ya ce wata ƙofa ce a sama tun da Allah ya sama ya rufe ta ba a taɓa buɗe ta ba sai yau aka buɗe ta sannan ga wani mala'ika nan ya sauko tun da Allah ya yi shi a sama bai taɓa zuwa duniya ba sai yau kun san me suka zo yi sahabbai suka ce a ya ce wata sura aka ce su zo su kawo mu ita ce suratul fatiha to shine Allah ya ce ka sani mun maka kyauta goma sha tara ta arziki mun baka saba'an minal masani sura mai ayoyi guda bakwai wacce duk cikin surorin alkur'ani ba wacce ake yawan karanta kamar ta suratul fatiha ita ce kullum mutum in bai yi karatun qur'ani ba in dai musulmi ne kuma yayi sallah ta farilla to sai ya karanta ta sau goma sha bakwai akalla kenan in ku kayi sallar nafila ma adadin sa ya fi haka shi yasa cikin surorin alkur'ani ba surar da ta kai shan karatu kamar suratul fatiha wata surar in ba a yi sa'a ba sai ka shekar baka karanta ta ba amma suratul fatiha dolan ka inda kai musulmi ne kuma za ka yi sallah biyar a wuni to sai ka karanta ta sau sha bakwai to shine Allah ya ce mun baka wannan sura wal qur'an al azim kai dungurungun ma mun baka al qur'ani mai girma to sai Allah ce la tamuddanna aynayka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum kada ka rinka zira ido na abin da muka ba wasu shi na mataye domin mun baka abin da yafi wannan in ba mu baka wannan ba to ai mun baka wancan sai ka gode wa Allah to haka ya kamata kowane dan adam ya zama a cikin mu lokacin da kike kukan bani da kaza bani da kaza to tuna kuma Allah ya baki kaza ya baki kaza lokacin da kike takaicin baki zama kamar wance ba to ki tuna kuma ai kin fi wance kuma kin fi wance kullum mu rinka lura waɗanda muka fi sun fi waɗanda suka fi mu a rayuwa kaga ya kamata mu gode wa Allah to shine Allah subhanahu wata'ala yake faɗa wannan a wata ayar cikin surata Ali Imran ubangiji madaukakin sarki ce wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun مما اكتسبوا نساء وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا كدك تقبور ما فضل الله به بعضكم على بعض أبن ألا يفي في تشاش كدشي أكن شاشي kiga wance tana da kaza ke baki da shi ki ta burin sai kin yi Allah ya ce kar ku yi haka an gane ko sai Allah madaukakin sarki ya ce lirrijali nasibun mimma maktasabu namiji duk abin da ya na sana'a yana da damar ya samu arziki a nan da haka abin da Allah ya baka na sana'a ka kake yi gode masa a nan haka mace tana da damar ta yi sana'a ta samu duk abin da ta yi sana'a ta samu rabanta ne in Allah ya baki sana'a gode masa amma yunkurin sai kin zama wance sai kin kamo wance ko ba wace ya ce baki da gashin wance ki ce sai kin yi kitson wance wannan dai yana haifar mana da matsala sosai a rayuwa da haka mutum ya rinka jin yana rayuwa comfortably da abin da Allah ya bashi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace duk mutumin da aka bashi wadatar zuci to an gama da shi Allah ya sallame ka amma duk abin da Allah zai baka a duniya in bai baka kana'a ba wadatar zuci to kana cikin matsala sai kaga mutum yana da kuɗi da yawa amma wani ɗan abin da bai samu ba sai ya sa wata cuta ta shige shi baya samun nutsuwa baya samun kwanciyar hankali baya samun isasshen bacci kullum kafin ta kwanta bacci tunaninta ya za ta kamo wance da ta farka daga bacci farkon tunanin da zai zo ranta kenan duk fafutuka kenan wannan ku shakka babu ba daidai bane ba wannan dangane da abin da ya shafi tsantsagoran abin duniya kenan wacce tana da sarkar diamond tana da sarkar gwal tana da kaza sai na samu a'a wata za ka ga har garin haka Allah ya mata komai amma sai ta koma sata wal iyazu billah to amma inda ya kamata mu yi irin wannan kuma wanda shi ake so amma ba ma yi shine a wajen harkar addini wance tana azumin litinin da alhamis ni ba na yi ya zan yi nima in rinka yi wance ta haddace qur'ani ni ban haddace ba ya zan yi nima in haddace wance tana sana'a abin ban sha'awa duk shekara za ta ɗauki nauyin marayu ka za ta ɗinka musu kayan sallah duk shekara za ta je umara duk shekara za ta yi kaza ya zan yi in yi wannan to wannan shi ake so amma ba wance kayanta ta cika duk durowoyinta na ɗaki da kaya tana da akwatuna kaza cike da kaya wannan shiriri da banza ce duk yadda ka kai da yawan kaya sai wani ya fi ka sai kun yi daidai da wani sai wani sai kafi wani to da haka wannan menene shi duk abin da baka isa ka kure malejinsa ba dole ne ka rage dole ne wani ya tsara ka dole ne kai daidai da wani dole ne wani ya biyo bayan ka to kar ka bata wa kanka lokaci akan wannan kuma yanzu mu dauka cewa yawan kayanki ya cika masallacin nan tab yawan akwatunan sarkokinki ya cika masallacin nan tab minti ɗaya sai mala'ikan mutuwa ya zo kika mutu ya sunan kayan tsimma saboda duk yadda kika kai da kayanki masu tsada da alfarmar da kike da su da gwalagwalan da komai da ranar da kika mutu da farin kyalle za a nan naɗe ki ba za a yi miki kara a ce to tun da hajiya ta tara diamond a ɗan sa mata awarwaro ɗaya mana ko sarƙa ɗaya mana ko zobe ɗaya mana yanzu na san da yawan ku kun san lokacin da sarauniyar ingila ta rasu kun elizabeth duniya ba wanda yake da kayan kwalliyarta diamonds ɗin da take da su ɗaki ne guda aka yi ta nuna to amma duk da maguza ne sun ɗan sassa mata wasu sun kai ta kabari amma aikin banza sarƙa a cikin ƙasa me za ta yi ko a nan ƙasar mu akwai wasu daga cikin ƙabilun da basu musulunta ba suna irin wannan sakarcin wai idan mutum ya mutu sai a sa masa kayan alfarma a yi masa kwalliya a caɓa masa sarƙoƙin gwal a sa masa agoguna masu alfarma a fesa masa turare amma fa ƙarshe a je a sashi a cikin ƙasa to a ƙarshe su ma da aka gano ashe malaman addinin su ne yan damfara suka ba su wannan fatawar idan wane ya mutu mai kuɗi ne a yi masa kyakkyawar shiga a je a binne da yan uwan sun binne sun tafi sai su je su kuma su kwashi kaga ashe aikin banza ne to mu gane cewa duk abin da muka samu a duniya a duniya za mu bar shi kyale-kyalen duniya ne abin da kadai zai raka mu kabarinmu shine ayyukanmu na gari shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yatba'ul mayyitu thalathatun abu uku ne suke raka mutum kabari in ya mutu amaluhu wa ahluhu wa maluhu aikinsa da dukiyarsa da iyalansa iyalanka za su raka ka su je su kai ka makabarta kila babban danki kila mai gidanki kila shi zai binne ki a cikin kabari kila mahaifinki kin ga dai danginki sun raka ki ga wanki ga kaninki za a raka ki da dukiyarki kila wani alhajin in ya mutu ko ta hajiyar in ta mutu a motar ta za a ɗauke ta a kai ta kabari kila hilaf ta gidanki wacce ake zuwa cefane kila kaza kila a nan za a sa makararki da gawarki a kai ki kabari kin ga dukiyarki ta raka ki aƙalla ma dai za ku ga idan an shirya gawa an sa mata likkafani ana lullube ta da me da bargo to ai bargon nan dukiyar ki ce to amma za a bar miki bargon ba za a bar miki bargon ba da an je an cire ki tsurarki daga ke sai likafani bargon ma gida ake dawo da shi da shine manzo Allah ya ce fa yarji'u sunani wa yabqa wahid idan abu ukun nan suka raka ka makabarta bi dawowa suke daya ake bar maka yarji'u ahluhu wa maluhu dukiyarka da iyalanka za su dawo dan an kai ki a motar ki ba a cewa a bar mata motar hajjiya ce tana buƙatar motar wani lokaci a wannan rayuwar an wuce ta dan an kai ki da bargonki ba a cewa a bar mata bargon hajjiya ce tana buƙatar bargon za a yi sanyi an wuce wannan tahowa za a yi da shi gida to haka danginki duk ƙaunar da suke miki dan da ya kika haifa yana ji yana gani dole ya taho ya baki mijinki da yake ƙaunaki kike ƙauna kina ji kina gani dole ya taho ya baki ba yadda ya iya da ke mahaifin da ya haife ki dole ta hoya baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yabqa amaluhu aikin ka ne kawai zai saura sallar ki ce ita za ta zo ta nemi ki hira azumin ki ne sadakar ki ce karatun qur'anin ki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka binne mamaci a kabari bayan duk waɗanda suka kai shi sun watse sun bashi idan mutumin kwarai ne mai kula da addini mai sallah akan lokaci zai ga wata halitta ta fi kowace halitta kyau bai taɓa ganin kyakkyawar halitta kamar ta ba za ta zo masa sai ce kai ko wace iri halitta ce ban taɓa ganin ka ba yana ƙanshin turare sai ce kwantar da hankalinka ni ce sallanka na zo ne in rinka ɗebe ma kewa tare za mu rayu to da ka za ka ga duk 'yan uwan da ka rasa wanda suka taho suka bakka baka cikin damuwa domin me daman ka'idar mutumin kirki duk wani abu da sunansa damuwa in ka zo mutuwa Allah yana cire maka shi idan yanzu akwai wani dan uwanka a duniya a wuni baka jin daɗi sai kun haɗu to wannan damuwar na in ba ku haɗu ba sai a cire maka da haka yanzu zaka rayu babu shi kila wata in mijinta ya tafiya kwana ɗaya biyu sai ta shiga damuwa baya nan sai a ganta kamar bata da lafiya to sai Allah ya cire miki wannan damuwar kila wata ɗanta ne in dai ba ta gan shi ba hankalinta damuwa sai a cire mata wannan damuwar kila wata wata ƙawarta ce in dai ba ta ganta ba wuni sai ta ji ba daɗi sai a cire maka wannan damuwar bisa ga ka'idar innal ladhina qalu innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون شيء إيماني دلو كتن دا أجل سيزي متو to duk dan adam daman abu guda biyu ne yake tayar masa da hankali in ya zo mutuwa me zan je in tarar takaicin me na bari a baya to Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su da tsoron me za su je su tarar ba su da takaicin me suka bari a baya domin idan ka ji kana takaicin abu kana misin ɗinsa to baka samu wanda ya fi shi bane to shi kuma mai imani zai je tarar da abin da ya fi wannan to da haka ya uwa ba kuma yi da mai hankali wajen gina gobanmu ina nufin lahiranmu ta hanyar ayyuka na gari duk wata gasa da zamu da ƴan uwanmu ta zamo gasa ce wajen ayyukan alkhairi ba gasa ce wajen tsantsagwaran duniyanci ba da samun abin duniya domin wannan shiririta ne rashin wayo ne rashin tunani ne rashin hankali ne kai ba wai a maganar addini ba ko a maganar duniyar idan ka zama wayayye a duniya za ka ga abin duniya baya ɗaɗa ka da ƙasa yanzu ku kalli tazarar mu 'yan afirka wanda ake ce da mu 'yan saduwar duniya ta uku da kuma waɗanda suka ci gaba turawa da larabawa za ku ga hankoran da muke na neman abin duniya ba su ba irinsa suke yi ba yanzu ba ture sai a ce maka shekara kaza ya daina neman kuɗi ya yi ritaya amma afirka waye yake ritaya neman kuɗi ko mun kuɗinsa ɗaya kenan bature ko balarabe ka je ka ga yanayin kayansu yanzu ɗan afirka akwai mutumin da za a ce maka kullum baya maimaita kaya kaga kenan rayuwarsa kullum cikin yi masa ɗinki ake tunda baya maimaita kaya aƙalla bai yi ɗinki da yawa ba kenan a shekara zai yi guda nawa ɗari uku da sittin dan Allah kawai a ce kai kullum ɗinka tsumma ɗari uku da sittin kullum bature sai ka je ka ga kayansa ba su fi kala biyu uku ba da yawan mu mukan yi tafiya ai a jirgi muna haduwa da turawa sai kaga dan afirka ya jibgo akwatuna amma bature ejja kasa in yazo kut ya wuce ya bakka to haka fa rayuwa take in ka ci gaba wasu abubuwan ka girme su ka wuce su yanzu akwai wani mahaukacin dan afirka da ake gaya mun ko dan damba ne yana da motoci 360 kuma karka dauka motoci ba masu kananan kuɗi masu manyan kuɗi mota 360 abinda wannan yake nuna maka a shekara akwai motar da duk mota sau ɗaya zai hauta in kullum ɗaya yake hawa to don Allah me za a yi da wannan ban da hauka to haka in ka dawo kaga yadda muke satar kuɗi a ƙasashenmu ina nufin masu mulki masu dama kaga wani zai je a haka sokawai a sa kuɗi a binne to don Allah me za a yi da su me za a yi da su to irin wannan rayuwar ta hauka da muke yi ta rashin manufa da muke yi la a addinance wa la a zamanance abin ya yi wa miwa kanmu faɗa ubangiji ce alhakumut takasur hatta zurtumul makabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun yanzu san tara abin duniya ne ya shagaltar da ku har kuke zuwa kabari ku dawo ba ku dau izina ba yanzu idan ka je makabarta in ta kamar ka kuɗi zaka tarar da wanda ya fi ka kuɗi yana kwance in kuɗi suna hana mutuwa da bai zo ba in mulki ne in ka je makabarta shugabannin kasa nawa ne a kwance in mulki yana hana mutuwa ya ba su tafi ba in ilimi ne in ka je makabarta malamai nawa ne a kwance in ilimi na hana mutuwa da ba su tafi ba a kenan kowa sai ya tafi da haka ya kamata mu yi wa kanmu da kanmu faɗa mu tsaya mu gina ayyukan alkhairi ba ruɗin duniya ba da haka ubangiji ya ce wala tamuddanna aynaka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya ubangiji ya ce linaftinahum fihi mun yi haka ne don mu jarraba su idan kuɗi Allah ya baki jarrabawa ce in miji ya baki jarrabawa ce in abokiyar zama ce jarrabawa ce in ɗa ne jarrabawa ne ko ma me Allah ya baka jarrabawa ce don ya ga yaya za ka yi shin za ka yi abin da Allah yake so da wannan ni'imar ko kuma za ka yi amfani da ita wajen ka saba wa Allah da yawan mutane kuɗin da aka ba su su ne sanadiyar halakarsu da yawan mutane lafiyar jikinsu ita ce sanadiyar halakarsu da yawan mutane mukamin da suke da shi shine ya halakar da su to dai mu sani Allah bai ba mu mulki don mu halaka ba mu ne muka halakar da kanmu da mulki shi Allah ya ba mu mulki ne don mu bi shi mu kwatanta adalci mu abin da ya dace Allah bai ba mu kuɗi don mu halaka ba ya ba mu kuɗi ne don mu samu damar bauta masa da kuɗin amma da yawan mu sai muka kautar da manufar muka kautar da akalanmu daga ibada muka koma sharhodiya to haka duk abin da Allah ya baka ya baka ne jarrabawa ya ga kamun ludayinka ya gaya za ka yi za ka yi amfani da wannan ni'imar wajen ka bauta wa Allah ka gode masa ko kuma za ka bi son zuciyarka ubangiji ya ce wa rizqu rabbika ka sani arzikin ubangijinka wato aljanna kenan khairun shi yafi alkhairi a nema wa abaka kuma shine wanzazze bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abaka ubangiji ya ce matsalar ku kun fi fifita rayuwar duniya amma ba ku sani ba lahira tafi domin ita ce wanzazziya ita ce ba ta da ƙarau amma duniya duk yadda ka kai da samunta duk yadda ka kai da tara ta to dole sai ta kare ko ka tafi ka barta ko ta tafi ta barka ko duka ku tafi tare akwai mutumin da zaka ga duk kuɗin da yayi a duniya amma Allah bai kaddara masa zai mutu da arzikin ba kan ya mutu da shekara ɗaya biyu kuma sai ya talauci wani kuma Allah ya kaddara arzikinsa ya fi shi tsawon rai da ka zai mutu ne ya bar arzikin to ko ka mutu ka bar dukiya ko ita ta kare ta baka duk dai an rabu wani kuma Allah ya kaddara masa da shi da kudin nasa da dukiyar tasa ajalin su tare yake tafiya kila wata mota da ka siyo sabuwa kal one in town kana takama da ita ita ce ajalin ka baka sani ba da ita zaka yi accident ka mutu to kaga kun kare tare to da mu ba Allah a sannu al-imam ibn kasir yace ya kulu ta'ala li nabiyhi Allah madaukakin sarki anan yana faɗa ne ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam la tanzur ila ma ha'ula'il mutrafuna wa ashbahuhum wa nuzara'uhum fihi minan na'im karka kalli abin da wa'ancan masu isa da wadata da kwatankwacin su suke ciki na daga ni'imomi fa inna ma huwa zaharatun za'ila hakika abin jin daɗi ne mai gushewa wa ni'matun ha'ila sannan kuma ni'ima ce wacce take za ta kauce linaktabirahum bidhalika mun ba su ne dan mu gwada su da haka wa qalilun min ibadiy shakur kuma kaɗan ne daga cikin bayan Allah wanda in Allah madaukakin sarki yayi musu arziki suke gode masa Allah ka sa mu cikin wanda suke maka godiya ko da ɗan kaɗan ɗin ne amin
to shine ibnu kasir yace faqad ataka khairan mimma atahum domin ka sani kai Allah ya baka abin da yafi nasu idan Allah ya baka addini duk abin da ka rasa ba kai asara ba amma duk abin da Allah ya baka a duniya in ya cire addini daga ciki to kai asara domin makomar ka karshe irin ta dabbobi za ta zama kai dabba sai ta fi ka gata a gobe kiyama domin dabba za ta nemi ta zama za ta je matsayin da kafuri sai ya nemi ya je matsayin Allah ya ce ba zan kai ka ba idan an gama hisabi dabbobi an gama musu hisabi sai Allah ya ce da su kunu turaban ku zama ƙasa to kafuri in ya ga wannan saboda bala'in da ya san zai shiga sai ya ce ya Allah ni ma in zama ƙasar sai Allah ya ce a'a baka isa ba shine wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba kafiri sai ya ce ya Allah ina ma ni ma in zama kasa Allah ce a kai ba za ka zama kasa ba kai kan azaba za mu ci gaba da yi maka an gane ko ibn kasir ya ce wa fi sahihi ya zo cikin sahihi al-bukhari anna umar ibn al-khattab cewa sayyidina umar dan khattab lamma dakala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fi tilkal mashraba a wani ɗan ƙaramin ɗaki kamar ka ce zaure na ƙofar gida ko ɗaki na ƙofar gida allati kana qad itazala fiha nisa'ahu wanda anan ne annabi ya tare lokacin da yawa matansa yaji lokacin da matan annabi sallallahu alaihi wasallama suka bata masa rai sai ya fushi sai ya ce ba zan sake shigowa gidan nan ba sai nayi wata daya to sai annabi ya bar gida sai ya koma wannan ɗakin na ƙofar gida ya tare to wannan lokacin da annabi yake zaune a wannan lokaci a wannan waje shine wata rana sai sai na umar ya kawo masa ziyara hina ala minhunna lokacin da annabi yawa matansa rantsuwar cewa ba zan sake shigowa wajen ku ba sai nayi wata daya fara'ahu sai umar ya tadda annabi mutawassidan yayi fulau matashin kai muttaji'an a kishin gide ala rimali hasirin akan tabarma kuma a cikin rairayi walaysa fil baiti illa sibra subra min qirzin min ƙarzin a cikin ɗakin babu komai sai wata salka jaka ta fata wacce a cikinta gabaruwa ce a ciki wa uhabin mu'allaka sai kuma wata fata ko buzu wanda aka rataye ma'ana dai ɗakin ba wani abin a zo a gani fabtadarat aina umar bilbuka umar yana ganin annabi a wannan yanayi sai ya fashe da kuka yanzu annabi a wannan waje فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sayyidina Umar ma yubkika ya Umar me yasa ka kuka kuma kai Umar faqala ya rasulullah sai yace ya ma'aikin Allah inna kisra wa qaisara hakika sarki kisra sarkin rum kenan na wancan lokaci rum ita ce italy a yanzu wa qaisar da qaisar sarkin paris paris a wancan lokaci ita ce iran a yanzu manya-manyan kasashe ne super powers na wancan lokaci to shine Umar yace da sarkin Rome da sarkin Farisa fi ma huma fihi suna cikin jin daɗi da morewar rayuwa tare da su kafirai ne wa anta safwatullahi kai kuma gashi kai ne zababban halittar Allah min khalqihi a cikin halittarsa amma kuma Allah ya baka haka wannan shine abin da Umar yake so yace fa qala sai manzo Allah yace da shi aw fi shakkin anta ibn al-khattab to kana shakka ne ya dan khattabi ma'ana kana shakka ba ni Allah ya fi so ba ko shakka babu Umar baya shakka amma Umar yana gani shi a tunaninsa na dan adam ai in Allah yana son ka kamata ya kafi kowa jin daɗi a duniya to shi kuma Allah ba haka tsarinsa yake ba shi yasa baka gwada abin duniya da cewa soyayya ce ko kiyayya ce yaso da dama wani mai wadatar a duniya abin da yasa Allah ya bashi wadatar saboda baya son sa ne ya bashi ne dan ya halaka yaso da dama wani talakan da kake gani a duniya yana cikin wahala Allah ya bashi cikin wahala ne saboda yana kaunarsa saboda baya son ya bashi wadatar da za ta zame masa matsala ya je lahira ya samu matsala to amma wani lokaci sai Allah ya hada maka biyun yana kaunaka kuma ya baka duniya irin yadda yawa annabi Sulaiman annabin Allah ne kuma aka bashi mulki ya mallaki duniya duka irin yadda aka bawa annabi Yusuf annabin Allah ne kuma ya zama hamshakin mai mulki to wasu annabawan Allah ya musu haka wasu kuma bai musu ba to cikin annabawan da Allah yana son su yana kaunar su yafi kaunar su sama da kowa amma bai ba su abin duniya ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi annabi taya masa Allah ya Allah ya bashi zabi yace wanne kake so in mai da kai annabi mai wadata mai isa irin Sulaiman ko in barka annabi mai isa annabta amma kuma talaka ba abin ba ne abin a zo a gani ba na rayuwa sai manzo Allah ya ce ya ubangiji ka bar ni in shawara to shine da mala'ika jibril ya zo sai manzo Allah ya tambaye shi yace kai ne ka rayu da annabawa domin tunda Allah ya duniya duk wani annabi da ka sani an yi a duniyan nan mala'ika jibril shi Allah yake aikowa ya zo ya kawo masa sako da haka ya san rayuwar annabawa to shine manzo Allah ya tambaye shi yace ka bani shawara ga tayin da ubangiji na ya min in zama annabi mai mulki mai wadata ko in zama annabi ba mai mulki ba ba mai wadata ba in yi normal life sai ce na za ka shawarar kakka zaɓi ka zama mai kuɗi karka zaɓi ka zama mai mulki na san kwaramniyar mulki na san yadda annabawancan suka wahala to shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi ya yarda da haka to da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da shi Allah ya fi so kuma sai bai bashi abin duniya ba abinda wannan yake nunawa kenan dan Allah bai baka abin duniya ba ba yana nuna baya son ka ba kuma dan Allah ya baka abin duniya wannan kadai ba shi yake nuna yana son ka ba amma tabbas in Allah ya baka addini to wannan soyayya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so wani lokaci sai kaga kafirin da kowa ya san kafiri ne kai shi ma kansa ya san shi kafiri ne amma yafi kowa kuɗi yafi kowa isa yafi kowa lafiyar jiki wannan yana nuna Allah yana son sa a shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana kar ku ɗauka cewa abin da muka baku na kuɗi da kaza da kaza yana nuna muna son a ya sabu na annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum bil khairat bal la yashkuru dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma wa an azida kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda fadharni wal mukaththibina ulil ni'mati wa mahilhum qalila da ka sai manzo Allah ya ce da sayyidina Umar ulaika qaumun waɗannan da kake gani ga su kafirai amma ga su da wadata ga su kafirai amma ga su da mulki ga su kafirai amma duk abin da suke so a duniya suna samu ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya ladan su ne na lahira Allah ya kawo musu duniya suke cinyewa abin da da sun ba Allah za a sa za su samu a lahira to tunda yanzu ba sa bin Allah kaga a lahira ba su da rabo to shine Allah ya turo musu duniya su cinye ana أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إرم وأن سنة وأن أنجي لاهرة باسد ربان قوم يسيوتا وهبط ما صنعوا فيها دوم دعم دسك أيكتا الدنيا تندق الدنيا رسك لا لا تكاين وباطل ما كانوا يعملون كما أبن دسك أيكتا دم برناتي لها كباب ساكا مكوا أكنسا fakana sallallahu alaihi wasallam ibn kasir ya ce don haka manzo Allah ya kasance azhadan nas ya fi kowa cikin mutane gudun duniya ma alqudrati alaiha tare da yana da ikon ya same ta amma bata dada shi da kasa ba idza hasalat lahu yunfiquha duk lokacin da annabi ya samu wani kuɗi suka shigo masa to kokari yake maza ya kashe su wajen da'a ga Allah haka za wa haka za duk wanda ya zo sai annabi ya ɗauka ya bashi fi ibadillahi cikin bayan Allah walam yudakhir li nafsihi shay'an li ghad manzo Allah bai taba boye wa kansa wani abu dan gobe ba al-imam ibn abi hatim ya rawaito hadisi daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna akhwafa ma akhafu alaikum abinda nafi jiye muku tsoro ma yaftahu Allah lakum min zaharatid dunya abinda Allah zai buɗa muku na jin daɗin duniya ma'ana an fi jiwa mai wadata tsoron halaka sama da yadda ake jiwa talaka domin shi a ɗabi'ar da Allah ya yi wa ɗan adam ya fi fanɗare wa Allah in yana da wadata ɗan adam ya fi bin Allah in bai da wadata amma da zarar ya ga yana da wadata wani to shi kenan kuma da yawan mutane da za ka ga suna sallah wasu ta roƙon Allah ya ba mu kuɗi ne da ya samu kuɗin ya daina zuwa masallaci to idan Allah yana son ya rike maka imani sai ya hana ka kuɗin don ka rinka zuwa sallah da yawan wani da zaka ga yana zuwa sallar dare saboda wata bukata ce inda bukatar ta biya ba zai zo ba to sai Allah ya ki biya maka bukatar dan ya rike maka imanin ka ka rinka sallar yana baka lada shi yasa Allah ya ce innal insana la yadaga arra'ahu staghna dan adam ya fi dagawa in yaga yana da wadata yanzu wani da da aljihunsa ya samu kuɗi to ba zaman lafiya yau shine gidan rawa can yau shine kulab can yau shine kaza shi yasa zaka ga irin wannan wani idan matarsa ta san in ya samu kuɗi ba a zaman lafiya da shi wani mai gidan da ya samu kuɗi fada ake da ya samu kuɗi ya daina zaman gida da ya samu kuɗi sai shawon shaye shaye to wani zaka ga har addu'a ake Allah karkabawa na kuɗi saboda mun bai da kuɗin ya fi nutsuwa ko yara ne wani lokaci da yaro ya samu kuɗi ya fantare iyayensa ba za su gan shi ba sai kuɗin sun ƙare to shi yasa manzo Allah ya ce ba talauci na fi jiye muku tsoro ba na fi jiye muku tsoron wadata domin wadata ta fi kai ku tabaro ta fi sa ku ku saba wa Allah wani da kaga baya shan giya kudin giyan ne bai da shi ba wai tsoron Allah bane wani da kaga baya neman matan banza kudin neman matan ne bai da shi ba wai tsoron Allah bane to Allah ya hana shi kudin ne dan ya rike masa imaninsa domin da an ba shi kudin to kuma shikenan an daina ganin sa ga babban misali nan kisan karuna karuna da kafin yayi kuɗi dan gaba dai gaba dai ne a majalisin annabi Musa amma tun da yayi kuɗi ya fandare shine Allah ce inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafra inna Allah la yuhibbul farihin وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض وذاك من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي صحابي قالوا سكتي دشي وما زهرة الدنيا منيني قوى الدنيا يا رسول الله ما إكن الله قال سيتي بركات الأرض البركة كسا وقال قتادة والسدي إمام قتادة دا إمام السدي سنفسر زهرة الحياة الدنيا ya'ani zinatul hayati dunya kwalliyar duniya da aka ubangiji ce linabtinahum fihi ay linabtaliyahum fihi to sai Allah ya ce wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu taqwa Allah ya ce wa'mur ahlaka bis salati lalle ka rinka umar da iyalanka da sallah wastabir alaiha kuma kai ma kai hakuri akan ta ma'ana duk wani magidanci da duk wata mai iyali to wajibi ne su mai da hankali wajen sa ƴaƴan su yin sallah idan mai gida ne ka tabbatar da iyalanka suna sallah ba wai kawai tashi su sallar din lokacin sallar yayi ba a'a duk abin da sallar ba ta yiwa sai da shi dole ne ka saman musu shi sallah ba ta yiwa sai da imani to ka tabbatar da imanin iyalanka ya kai gejin da ake bukata ka karantar da su rukunan musulunci ka karantar da su matsayin Allah ka karantar da su matsayin manzon Allah kuma ka koya musu ƙaunarsa domin in babu waɗannan ko kai sallah sallah ba ta yi ba da aka kar mu ɗauka da aka ce mu umarci iyalanmu da sallah ana nufin kawai in ya mace kike da ita ɗinka mata hijabi sai mata dadduma sai mata dogon carbi lokacin sallah yana yi kice tashi ki sallah a'a ba daga nan ake farawa ba tun daga farko kafin ma ta isa sallar ta san meye musulunci yanzu kuna zama da ƴaƴanku ku tambaye su waye Allah dan ku ji tukuna me suka fahimta ma game da Allah waye manzon Allah dan ku ji me suka fahimta game da manzon Allah kun kai su makarantun da za a karantar da su wannan an fara tun daga man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka arkanul islami kaza shahadatu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah iqamus sala ita'uz zaka sawmu ramadan hajjul bait duk sun san wannan to sannan sun iya tsarki duk kun koya wa 'ya'yanku wannan idan ya mace ce tun kafin ta isa balaga lokacin da za ta fara al'ada an karantar da ita yadda ake yi ta san waɗannan to ka'ida ne duk sai an koya wa yara wannan to sannan ne har su kai lokacin da za a fara sa su su yi sallah ana fara sa yaro ya sallah ne a lokacin da ya kai shekara bakwai lokacin da ɗanka bai kai shekara bakwai ba ba dole ba ne don ka ce da shi ya yi sallah amma da zarar ɗanka ko yake kin san ta kai shekara bakwai to fa an yi an kira sallar azhar yadda za ki tashi ki ɗaura alwala ita ma haka za ki ce tashi ki alwala in tana da bukatar kama ruwa ta je ta kama ruwa ku yi alwala tare a sai mata yadda lumar ta tun ta wasa a ɗinka mata ɗan hijabinta daidai ita ta zo tana ganin yadda kike tana koyi ba irin wannan lokaci ba a ce ba in ba ta yi sallar baki mata wani abu a'a a wannan lokacin training ake mata koya mata ake yi duk abin da kika san ana faɗa a sallah wanda ba a fili ake faɗa ba mutum ba zai ji ba sai an koya masa to ki koya mata koya mata karatun fatiha a tabbatar fatihar ta tana fita ko makaranta kika kai ta kika bada kuɗi ana koya mata to in ta dawo gida ki rinka jin karatun domin ba kawai ka kai yaro makaranta kai kana ganin ka biya school fees ka ɗauke shi ka kai shi shikenan ka sauke nauyi a'a sai kana kewaye shin karatun ana yi za mu ga duk wannan abubuwan muna yi a ilimin zamani amma ilimin addini ba ma yi duk uban da ya kai ɗansa makaranta ya koyan ilimin zamani ko uwa ai ana ba da homework kuma an dawo ana dubawa in yaron ka yi jarabawa ka ga makin da ya samu bai maka ba kana zuwa kai complain to a ilimin addini ma haka za ka yi to da mu kula da wannan kwarai da gaske tahiya da yawan mutane sukan girma ba su iya tahiya ba saboda ita tahiya da yawan makarantunmu na islamiyya ba sa damuwa da su koyar da yara tahiya ɗaiɗai ne makarantar da zaka samu suna koyar da tahiya to ita kuma tahiya abu ne wanda a sallah ba a fili ake ba ballanta na mutum ya tsinta ya ji ana yi ita namun a ɓoye ake yin ta wallahi ba wai yara ba manya da yawa in ka turke suka ce su tahiya ba su iya ba cakuɗe cakuɗensu kawai suke yi kai wani ba tahiya ba iqamar sallah mu maza muna gani a masallatai za ka samu dattijo ya kai shekara 60 kaza amma wallahi wani lokaci in ba ladan ka ce a ikama kwaba ma zai kama kama zai ta gwabzata a buga nan a buga nan to da ka lalle ire-iren waɗannan abubuwa da a ɓoye suke ba jin su ake a fili ba to lalle sai ka yi wa yaron ka training ka tabbatar ya iya su to wannan shine ka sauke nauyin umarni da sallah da Allah ya ce kai masa domin karki ɗauka cewa umarni da sallah kawai shine cewa tashi ki sallah a'a in bata iya ba in ta tashi me za ta yi hajijiyar ta kawai za ta yi ta zauna dungura dungurar ta kawai za ta yi ta zauna haka nan kai uba da aka ce ka umarci iyalanka da sallah ba ana nufin kawai ka ce ku tashi ku yi sallah ba a'a duk abin da sai da shi sallah za ta yi sai ka koya musu shi yasa yana daga cikin nauyin mai gida matakin farko in kai aure ka tabbatar matarka ta iya waɗannan karka dogara da cewa wai iyayenta sun koya mata iyayenta in sun koya mata falillahi alhamdu sun sauke nasu amma kai ma lokacin da ta dawo hannunka yanzu nauyin wajen ka ya dawo kai ma sai ka bincika to da ka dole ne mu kula da wannan saboda muhimmancin umarta iyalai da sallah a nan sai da Allah ya fara cewa mu umarci iyalai kan ya ce mu ma ne ya ce wa amur ahalaka bis salati sannan ya ce wasabir alaiha kai ma kai shine malamai suka ce wannan ya nuna mahimmancin sallar iyalanka bai gaza mahimmancin sallarka ba yadda za a tambaye ka sallarka haka za a tambaye ka ta iyalanka yau da dama mutum zai je lahira shi ya iya sallah amma matarsa ce bata iya ba kuma bai koya mata ba ƴaƴansa ba su iya ba bai koya musu ba sanadiyar bai koya wa iyalansa ba sai a hana shi shiga aljanna duk da shi yayi tasa sallah saboda ba iya taka sallar kadai Allah ya ce ka kula da ita ba har da tasu da haka wani matarsa za ta ce Allah ban iya sallah ba me yasa bai koya min ba wani dan Allah zai tuhumce shi me yasa baka iya sallah ba babana ne bai koya min ba mama ta ce bata koya min ba to ko ke kina sallah sanadiyar baki koya wa danki ba baki kula da yadda zai yi ba sai tasa sallar ta hana ki shiga aljanna shi yasa a wata ayar Allah ce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum sai ce wa ahlikum nara ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kanku da iyalanku daga wuta ashe kenan mai iyali shi zai tsare iyalansa daga shiga wuta yadda zai tsare kansa to ya kake tsare kanka ta hanyar imani ta hanyar aiki na gari to haka ake so ka bi ka tsare iyalanka da haka mu kula kwarai da gaske annabawa Allah ya musu shaida akan haka misali annabi Ismail ubangiji ya ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati والزكاة وكان عند ربه مرضيا cikin yaban da Allah ya wa Ismail ya ce wa kana ya amuru ahlahu bis sala ya kasance yana umarta iyalansa da sallah waz zaka da zakka wa kana inda rabbihi mardiyan kuma yaddaje ne shi a wajen Allah me yasa ya samu yaddar saboda kula da haƙƙin iyali ta fuskar addini yanzu galibin mu mun fi damuwa da mu kula da iyalan mu ta fuskar rayuwa gidanka ba a rasa abinci ba ba a rasa tufafi ba ba matsala amma matarka ba ta sallah ba bai dame ka ba za ka gama ce in dai da ci da sha a gidan miji ba damuwa amma miji baya sallah sai a ce ina ruwanki kabarinsa daban naki daban a a akwai matsala wannan ba daidai bane ba iyaye sai su kashe auren yarsu in babu wadata amma ba sa kashe auren ya in babu addini wallahi wannan kuma ba daidai bane ba الإمام ابن كثير يتي وروى ابن أبي هاتم عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب زيد بن أسلم يا رويتو daga babansa aslam kenan cewa umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yadda kana yabitu indahu ana wa yarfa'u yace na kasance ina kwana a gidan sayyidina umar da ni da wani wanda ake kira da suna yarfa wa kana lahu sa'atun min al-layli yusalli fiha umar yana tashi da daddare ta sallolin dare ya ce farubba ma lam yaqum wani lokaci kuma dan adantaka takan kama shi kaga bai tashi ba fa naqulu sai mu ce la yaqumul laila kai kila dai yau Umar ba zai sallar dare ba kama kana yaqumu kamar yadda ya kasance yana tashi wa kana idza stayqaza aqama ya'ani ahlahu to Umar in dai ya tashi da daddare zai sallah to yakan tashi iyalansa su ma idan yazo zai tashi matarsa bayan ya dan taba ta ta tashi sai karanta mata wannan aya wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa abinda wannan yake nunawa ma'ana Umar yana nuna wa iyalansa cewa kar ku ga na matsa muku ku yi sallah ni ma ba yin kaina bane sa ni akai umarnin Allah ne Allah ne ya ce in umarci iyalaina da sallah kuma ni ma in kula da ita to sannan sai Allah ce la nas'aluka rizqan ba za mu tambaye ka arziki ba nahnu narzuquka domin mu ke azurta ka yanzu iyaye da yawa sun fi damuwa da su mutu su bar wa ƴaƴansu dukiya ba sa so ƴaƴansu su yi talauci ba sa so ƴaƴansu su sha wahalar rayuwa amma kuma ba sa tuno musu kwanciyar kabari wanda duk wahalar da ɗan adam zai sha a wannan duniyar ba ta kai wahalar kabari ba in an tadda ita to yadda ba ka so ko ba kya so ɗanke wahala a duniya ba ka so ko ba kya so danki ya sha wahalar rayuwa to abin da ya fi kamata ki tsorace masa ki guje masa shine wahalar lahira domin wahalar lahira ta fita duniya to yadda muke kokarin mu ga ƴaƴanmu ba su wahala ba a duniya mun tara musu kuɗi mun nema musu sana'a mun kai su makarantu masu tsada sun yi karatu dan su samu aiki to mu dage a nan ma wajen mu ga sun yi imani da Allah sun iya sallah sun kula da addini domin wannan kuma sai ya tsare musu wahalar lahira to kaga an yi daidai da daidai kenan amma in ba haka ba me ya amfanin baka wahala ba a duniya amma kuma in ka mutu ka shiga kabarin ka gamu da wahala ai duk jin daɗin da kai a duniya ya zama na banza in dai lahira ka ta zamo ba ta yi kyau ba Allah ya kiyaye to da haka ubangiji ya ce la nas'aluka rizqan idan ka mutu ka zo lahira ba za mu tambaye ka nawa ka bar wa ƴaƴanka account ba dukiya nawa ka bar musu ba za mu tambaye ka wannan ba saboda me Allah ya ce nahnu narzuquka dan mun san muke azurta ka amma abin nufi za kuma mu tambaye ka sallah za mu tambaye ka yaya iyalanka suka yi sallah za mu tambaye ka shin ka koya musu ko baka koya musu ba ibn kasir ya ce ya'ani idza aqamta salata ataka rizqa abin nufi in kana kula da addini to Allah zai baka arziki min haythu la tahtasibu ta inda baka tsammani kamar yadda Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wato shi ribar kula da addini idan ka kula da addini sai Allah ya hore maka rayuwa sai ya sauƙaƙa maka ita sai ya baka arzikin amma in duniyancin ne kawai a gabanka to wahala za ka yi ta yi na neman duniyar kuma baka isa ka wuce rabanka ba kuma ko ka samu duniyar ba za ka ji daɗinta ba saboda in dai babu addini in dai babu Allah a ranka to ko me ka samu hankalinka ba zai kwanta ba saboda ba dukiyar ce take bada nutsuwa ko kwanciyar hankalin ba wake bayarwa Allah to ka bata da shi ka yi nesa da shi ta yaya zaka samu ibn kasir yace wa qadara wa tirmizi wa ibn majah an abi huraira imam tirmizi da imam ibn majah sun rawaito hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda Amin.
قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي يقول الله تعالى ألا مأوكين سركي يناتيوا يا ابن آدم يا كيدن آدم تفرغ لإبادتي شغلت دي من إبادة أم لا أصدرك جنا زن تك زوجي يكد ودات زوجي وأصد فكرك كما زن توشي مك تلوجنك ma'ana ba zan barka ka galafaita a rayuwa ba wa in lam tafa'al in kwa kaki shagaltuwa da yi mun bauta mala'atu sadarka shugulan zan cika zuciyarka da damuwoyin rayuwa wa lam asudda faqraka kuma zan kyale ka da bugabugan rayuwarka babu ni babu taimaka maka ibn kasir yace wa ruya aidan an rawaito har ila yau an zaid bin sabit daga zaid dan sabit al-ansari Allah ya kara masa yadda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana cid dunya hammahu duk wanda duniya ce kawai damuwarsa farraqallahu alaihi amrahu to Allah zai tarwatsa masa lamaransa komai yasa gaba ba zai rinka ganin biyan bukata ba wa ja'ala faqrahu bayna ainai kuma Allah zai sanya masa talaucinsa a gaban idansa ma'ana ya zamo talauci ya addabe shi walam ya atihi min ad-dunya illa ma kutiba la- lahu kuma ba zai samu ba a duniyar sai iya abin da aka rubuta masa wa man kanat al-akhiratu niyyatuhu wanda kuma ya zama lahira ita ce a gaban sa jama'a Allahu lahu amrahu to Allah zai tattara masa lamuransa ma'ana Allah zai yayi masa dukkan wata damuwa wa ja'ala ghinahu fi qalbihi kuma Allah zai bashi wadatar zuci wa atathu ad-dunya wa hiya raghima kuma duniyar za ta zo masa ko ta so ko ta ki Allah zai tirsasa masa ita ta zo ta yi masa biyayya shi yasa masu hikimar zance suka ce bin Allah maganin wayo Allah sannan ubangiji madaukakin sarki ya ce wal aqibatu littaqwa ku sani da kyakkyawan karshe yana ga masu tsoron Allah hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aytu laylata ka'anna fi dari uqbata bin rafi'in wa ana utina wa anna utina bi rutabin min rutab ibn thabit فأولت ذلك أن الآقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن ديننا قد طاب manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana nayi mafarki sai na gammu a wani gida na wani mutum da ake kira da Uqba dan Rafi sai ya ce wa anna utina bi rutabin min rutab ibn Dabi kuma an zo mana da dabino irin mai laushin nan na gonar wani mutum da ake kira da Ibn Dab to shine manzo Allah yace fa awwaltu zalika na fassara wannan mafarkin da cewa annal aqibata lana fid dunya lalle mu musulmi kyakkyawan karshe zai tabbata gare mu a duniya ma'ana duk wata tashin tashina da musulmi suke gamuwa da ita a wannan rayuwa a karshe dai su za su yi nasara war rif'a kuma su za su daukaka wa anna dinana qad taba kuma lalle addinin mu shine addini na gaskiya shine yake kan turba sai Allah ya ce
وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى Allah ya ce wa ƙalu kafirai sun ce laula ya atina bi ayatin min rabbi dan me yasa Muhammadu bai zo mana da hujja daga wajen ubangijinsa ba ma'ana wata mu'ujiza da take nuna cewa shi annabin Allah ne irin yadda annabi Salihu ya zo da taguwa irin yadda annabi Musa ya zo da sanda irin yadda annabi Isa ya zo yana rayar da matacce da sauransu me yasa Muhammadu bai zo da wannan ba to shin hakan ne annabi bai zo da mu'jiza ba a'a manzo Allah ya zo da mafi girman mu'jizozi ita ce alqur'ani domin duk abin da waɗancan annabawan suka yi a yau ya zama tarihi amma shi qur'ani gashi yana nan har Allah ya nade ƙasa na'am akwai mu'jizar da tafi wannan babu ubangiji subhanahu wata'ala ya ce duk mutanen duniya in sun isa su taru su kawo sura iri ta alkur'ani kwaya ɗaya tak amma sun kasa to akwai mu'jizar da tafi wannan babu to amma irin abin nan da ake cewa ne wanda ka tsana ko ruwa ya fada sai ka ce ya tada kura Mm.
da haka manzo Allah ya zo da mu'jiza bar mafi girman mu'jizozi ita ce alkur'ani domin qur'ani Allah bai taba ba da mu'jizar da ta kai shi girma ba Mm.
to da haka amma dai duk da haka suna korafi sun ce laula ya'tina bi ayatin min rabbih ibn kasir yace ai hala ya'tina muhammadun bi ayatin min rabbih suna nufin ina ma a ce muhammad ya zo mana da ayoyi daga wajen ubangijinsa ai da mun yi imani to amma ƙarya suke yi ubangiji madaukakin sarki ya ce ba aya ce ba a zo musu ba taurin kai suka yi innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim wa in yaraw kulla ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir to shine Allah madaukakin sarki yace awalam ya'tatihim bayyinatu ma fi suhufil ula shin hujjar da take cikin littattafan annabawan farko ba ta zo musu ba a littafin annabi Musa ba an ce musu Muhammadu annabi bane kuma zai zo wannan bai ishe su ba a littafin annabi Isa ba an ce da su Muhammadu annabin karshe bane kuma zai zo wannan bai ishe su ba ashe kenan ko da ma Allah bai ba manzon Allah wata mu'jiza ba to labarinsa da annabawan farko suka bayar ai ya isa ya zama hujja na'am to amma duk da haka suka kibi suka kiyarda to shine Allah ya ce walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi da a ce fada musu muka yi da azaba kafin mu turo musu da annabawa su yi musu bayanin cewa Muhammadu annabin Allah ne kawai da suka zo zaki ba su yi imani ba muka fada musu da azaba ba mu yi musu gargadi ba kafinta laqalu da sai kaji suna cewa rabbana laula arsalta ilaina rasulak ya ubangijinmu dan me baka aiko mana da dan aike ba fanattabi a ayatika ai da ka aiko mana da mun bi ayoyinka ma'ana da mun imani da kai min qabl an nadilla tun gabanin mu zame wa nakhza mu tabi ma'ana shi dai kafiri ko da yaushe baya rasa uzuri da zai bayar na dalilin da yasa bai yi imani ba ko da uzurin ƙarya ne shi kansa ya san ƙarya ne na'am domin Allah bai taɓa yi wa wata al'umma azaba ba sai da ya turo mata manza- manzo amma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula kuma ba wata al'umma da Allah ya aiko annabi cikinta face sai da wannan annabin ya mata bayani dalla dalla filla filla na cewa shi dan aikin Allah ne kuma a bautawa Allah kuma in an bautawa Allah nan ga kyakkyawan makoma in kuma an saba masa ga abin da zai faru to shine al-Imam Ibn Kasir anan yake cewa wa hadhihi al-aya wannan aya ka qaulihi ta'ala fi suratul ankabut kamar fadin Allah ne a cikin suratul ankabut wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbi qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirun mubin awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim inna fi dhalika larahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun to da haka dai Allah subhanahu wataala bai karɓi hanzarinsu ba anan kuma magana ce ta ƙarya ba su da wani hanzari domin Allah madaukakin sarki ce rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allah azizan hakima mun aiko manzanni masu albishir masu gargadi dan kada mutane su samu wata hujja da za su kafa su ce ai Allah mu baka turo mana annabi ba an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir وفي الصحيحين حديث يازو في صحيح البخاري ده مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دقاء النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر ba wani annabi face sai da Allah ya bashi wata aya wata mu'jiza wata shaida da za ta nuna shi annabin Allah ne kuma shaidar da za ta gamsar da mutanensa to amma ya rage wa mutanen wani lokaci su yadda wani lokaci wasu su ki yadda sai manzo Allah ya ce wa inna ma kana allazi utituhu wahyan awhahu Allah ilayya ni kuma ayata da Allah ya bani mu'jiza ta da Allah ya bani ita ce wahayin da ya mun shine alqur'ani manzo Allah ya ce fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm alqiyama da haka ina sa ran zan fi dukkanin annabawa yawan mabiya a ranar tashin alkiyama da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce laqalu laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza a wata ayar Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun an taqulu إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله والصدف عنها سنجزي الذين يصدقون عن آياتنا صلى العذاب بما كانوا يصدقون ذاك دي باب وان أزري da mutum zai bayar a gobe kiyama in bai yi imani ba babu wani hanzari da Allah zai saurara daga wani kafiri na cewa shi dalilinsa kaza da kaza da kaza shi yasa bai yi imani ba a'a ubangiji ya ce kulka ce da su kullum mutarabbisun kowa jiran dako yake ma'ana da mu da ku din yanzu tun da mu mun gama namu mun muku wa'azi kuma kun saurara to yanzu da mu da ku kowa jira yake sakai yadda Allah zai masa kowa Allah zai masa sakayya gwargwadon aikinsa da wanda ya wa'azi da wanda aka yi wa da manzon da ya kawo sako da waɗanda aka kawo wa kowa yana jiran alkiyama ta tashi ne a yi masa sakamako wanda kuma ya nagari shi Allah zai wuce kyawun sakamako wanda kuma ya akasin haka ya tadda kishiyar haka Allah ya tsare mu sai ubangiji ya ce fatarabbasu ka ce da su ku ci gaba da jiran dako na tashin alkiyama fasata alamuna da sannu za ku sani in alkiyama ta tsaya man ashabu sirat sawi suwaye yan tafarki madaidaici wa manita da kuma suwaye suke shiryayyu akan turba ta daidai al-imam ibn kasir yace kabilmar ashabu sirat sawi ay at-tariq al-mustaqim tafarki madaidaici daidai da fadin Allah wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-azaba man adallu sabila saya'lamuna gadan man al-kadzabul ashir Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta lokaci yayi kuma mun zo ƙarshen suratu taha idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu fara farkon sabuwar sura ita ce suratul anbiya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar Allahumma ij'alna min utaqa'i shahri ramadan Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sa'ir a'malina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين آمين. وعافنا وعاف موتى المسلمين واقض الدين عنا وعن جميع مدين المسلمين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين